بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau a sabar daidai da ashirin da uku ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyu wanda ya daidai da bakwai ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ɗaya ta bature muna tafsirin alqur'ani mai girma a cikin tafsirin raddul azhani ila ma'anil qur'an na al'allamatul qadi abubakar mahmud gumi allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi muna ƙarƙashin suratul anfal aya ta arba'in da biyu Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ya ayyuhal lazina amanu, idza laqitum fi'atan, na'am.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan sura wadda take sura ce da ke ɗauke da ladubba da tsare-tsare na ainihin jihadi bai gushe ba yana kirayen mumine da siffa da sunansu na imani Allah ya ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku muminai idza laqitum fi'atan in kuka haɗu da wata tawaga ai jama'atan kafiratan in kuka haɗu da wata jama'a kafirai fasbutu ku tabbata liqitalihim dan ku yaƙe su wala tanhazimu kar ku sake ku juya ku bada baya wadhkurullaha kathira ku ambaci Allah ambato mai yawa ai ud'uhu bin nasri ku roki Allah madaukakin sarki Allah ya baku nasara malam yace wa kana annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma wa kana nabiyyu alaihi salamu idza yaqulu inda liqa'il aduwi annabi ya kasance in ya zo haduwa da ainihin makiya in aka zo kafsawa a filin daga ga addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake annabi yakan ce allahumma munazzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim ya Allah kai ne ka saukar da littafi a nan kalmar littafi ko ta zan littafi alkur'ani alifin da lamun ɗin ya zama lil ahad ko kuma ya zama alifin da lamun a nan listigraqil jinsi Allah kai ke saukar da nau'in littafi kai ka saukar da attaura injila qur'ani duk sauran littattafai to ma'ana ya Allah madaukakin sarki kai ne mai saukar da littafi kai ne mai gudanar da girgije Allah ka rugurguza ƙungiyoyin kafirai Allah maɗaukakin sarki ka rusa su ka ba mu nasara a kansu wannan hadisi ne sahihi ya zo cikin sahihul bukhari da muslim shi yasa ya kamata ƴaƴan musulmi ne mata ne yara ne to musamman masu jihadi waɗanda suke sojojin musulunci ne waɗanda za su je su tsaya a bakin daga a kafsa tsakanin mu musulmi da ainihin kafirai su bush da makamantansu 'yan ta'adda terrorist a samu ainihin a iya wannan addu'a yayin da aka sha ta fage tsakanin mu da su sai mu ɗaga hannu muna yin irin wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allahumma munazzilal kitabi wa mujriyas sahabi wa hazimal ahzabi ihzimhum wansurna alaihim ya Allah madaukakin sarki kai ne mai saukar da littafi Allah kai ke gudanar da jido jido da ke tafiya Allah ke tafiyar da shi Allah kai ne mai iya rugurguza ƙungiyoyin kafirai Allah ka rugurguza su Allah ka taimake mu a kansu jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah yake in an haɗu da jama'a kafirai ya ku mumine ka a sake a bada baya a ambaci Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihuna lallai in kun dage kun zage kun ambaci Allah kun tinkari kafirai babu shakka Allah zai ba ku rabo tafuzuna ai za ku samu nasara a kansu la'alla ga haƙƙin Allah ba mai yiwuwa ba ce in Allah ya ce la'alla ko asa kaka fasara ta da mai yiwuwa duk abin da kake gani la'alla ne kai gare ka to ga Allah tabbas ne da Allah ya ce la'allakum tuflihuna kakka ce mai yiwuwa a a sharaɗin kawai ake neman ka cika sharaɗin farko ya ku muminai ka ji kalmar da kyau kai mumini ne to da kai ake amma ba mumini bane to kaga baka cancanci wannan daraja ba ba ko ake kira ba matukar ku muminai ne Allah ya ce to ga ka'ida in aka je bakin daga aka haɗu da kafirai to ku tabbata ku tsaya kar ku gudu kar ku bada baya ku ambaci Allah ku tuna Allah ambatan nan mai yawa sa'an nan in har kuka cika waɗannan sharuɗa to babu shakka Allah zai ba ku nasara ashe duk sanda kaga muminai sun samu kansu a halin kafirai sun rugurguza su sun ci nasara a kansu to su tuntuɓi kansu hatta a irin waɗannan abubuwan da ke ladubba ne da sharuɗa ne da ƙa'idoji ne kar ku manta dama muka ce guguwar yaƙi ce ta buga a duniyar yau wadda wannan guguwar yaƙi kamar yadda babban mai jihadi usamatu bin ladin yake cewa ta kasabta duniya baki ɗaya kashi biyu ko dai ya zama duniyar kafirai wadda george bush yake jagoranci ko kuma duniyar muminai wadda ta ware gefe guda tana yakar su George Bush da shi da tawagashi. A yau babu kashi na uku, hatta munafukai sun narke sun shiga cikin waɗancan, don haka kashin kenan, in ma zunzurutun kafiri ne kai kana tare da su Bush, ko kuma tantagaryen mumini ne kana tare da bayan Allah ‘yan uwanka. Shi ma Bush haka ya faɗi, ya ce mallam ya kullana wa huwa alaina. wanda duk ba tare yake da mu ba to babu wata hanya ta biyu kawai mu ne da mu yake faɗa don haka wannan kuma ita ce gaskiyar al'amari to yayin da wannan guguwa ta kaɗa sai muka ce shin a zo a buɗe muktasar fiqhun malikiya ana karanta mutane la dubban jihadi shine yafi ko kuwa a'a tun da faɗuwa ta zo daidai da zama daidai da lokacin da ake neman a samu haske game da ladubban jihadi da ka'idojin jihadi da yadda ake jihadi da yadda ake raba ganima sai ya daidai da watan azumi shine muka ce to sai a zo a yi bayani akan jihadi ba tatsuniyar baka bace to shine muka ɗauko wannan sura suratul anfali wadda kullum aka zo sai ka ji ta taɓo wani fanni daban wani shafi daban daga cikin ka'idojin jihadi ko ladubbansu to shine waɗannan abubuwan neman mu ake da fa mu tsaya fa mu kware akai tun kana jin labarin jihadi a nesa jihadi a nesa jihadi a nesa jihadin nan sai gashi ya zo har gidanku har garinku har ƙauyenku har masallacinku ashe babu shakka dole ne ka tinkariya ake yanzu jiya don Allah ba mu ji irin ka'idojin da addinin musulunci ya kawo mana wajen raba ganima ba yanzu in ba muna karanta alkur'ani da fassarori na manyan shehunnan musulunci shehunnan gaskiya irin su Abubakar Gumu ba ina za mu samu irin waɗannan bayanan babu dan shehu na yanzu sun zama yan iska sun zama yan tireda ba abin da suke sai karya suke gaya mutane to sai an koma tafsiran gaskiya na bayan Allah anan ne za a ji bayani dalla dalla muka ji ai in aka samu dukiyar ganima Allah yake min shay'in ko yar yaya ce komai yawanta kowace iri ce sai muka ce ai dama ganima duk gaba ɗaya ta kai ta komo ne akan fanni uku ko dai a kamo su kansu kafiran mazan su ko mata ko ƴaƴa ko a kama ƙasarsu ita da kanta ƙasar filaye da gidaje da makamantansu ko kuma dukiya abin da ya shafi dabbobi da tsabar kuɗi juye ban ta aka ce waɗannan su ne ganima to duk abin da aka samu daga cikin waɗannan sai Allah ya ce to gaba ɗaya dai tukuna ya kwace mulkin abin ya koma hannun shi dan ka ai rikici to sai Allah ya ce ya kasafta kashi biyar kashi ɗaya bisa biyar na Allah ne to sai Allah ba shi da bukata sai ya danka a hannun annabi sallallahu alaihi wasallama ya sarrafa a ciki annabi sallallahu alaihi wasallama in yana da bukatu zai ɗiba sannan bangare na daga cikin ɗaya bisa biyar ɗin nan in an kasafta ta biyar kashi na farko mun ji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kashi na biyu muka ji na cewa dangin shi na wajen uwa da uba muminai daga cikin su banda kafiran cikin su kashi na uku miskinai kashi na hudu marayu kashi na biyar waɗanda suke tafiya akan hanya guzuri yanke musu sai malam ya ce sauran kashi hudu bisa biyar kuma shi kuma sai a sarrafa shi ga sojojin musulunci waɗanda suka je jihadin nan sai aka ce to su wane ne suka cancanta daga cikin waɗanda suka je jihadi da su ci ganima su ne waɗanda su kuma suka cika sharuɗa kamar haka namiji balagagge mai hankali namiji ba mace ba mace ba ta cin ganima ko ta yi jihadi balagagge shi ke cin ganima yaro ko ya je ba zai ci ba mai hankali mahaukaci ko ya je ba za ainihin a bashi ba ɗa ba bawa ba bawa ko ya je ba za a bashi ba cewa ba za a basu ba ma'ana ba za a basu a tsarin kasan ganima ba amma za a dan san musu abin da aka ga dama gwargwadon yadda liman ya gani to kaga irin waɗannan abubuwan jama'a wajibi ne mu tsaya mu san su tun kafin ran da Allah zai sa mu ci ƙasar Amerika da yaƙi, mu ci ƙasar Ingila, mu ci Japan, mu ci ƙasar Rasha da sauran duk ƙasashen arnan nan don Allah ya yi alkawari ya ce wa adallahu allazina amanu minkum la yasta wa'ada Allahu allazina amanu minkum la yastakhlifanna allazina la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa allazina min qablihim wa la yumakkinannahum ko dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yushrikuna bi shay'a Allah ya ce ya yi alkawari tabbatacce akan shi cewa bayan shi nagari ko ba daɗe ko ba jima sai ya mallaka musu duniyar nan a hannu. ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama sahihin hadisi da al-imamu abu dauda ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa sallama yace za a ci kasar Constantiniya da yaki har sau biyu ina ce kasar Constantiniya ita ce kasar Italy ta yanzu an ci ta a zamanin sahabbai sahabbai sun ci ta da yaki karo na biyu shine wannan mai zuwa a yau a ainihin kasar Italy akwai katon masallaci wanda ke cike da manya-manyan malamai na musulunci ba abin da suke sai karantar da alkur'ani da sunna daga jami'a azhar daga saudi arabia daga ina har tasowar rikicin nan sai da ainihin shugaban tsaro na pentagon ya jawabi ya ce to saudi arabia fa ita ma anya ko ba yar ta'adda bace na ce alhamdulillah munafunci dodo eh ya ce anya saudi arabia ba yar ta'adda bace tana bi tana gina masallatai da manyan makarantu tana sanya malamai suna ta tsinewa america sai ce this must be stopped na ce you are a liar wai dole a daina wai an kafa masallatai ana ta tsinewa america wai dole a daina na ce ƙarya kake ba za a daina ba ko yau sai mun ce Allah ya tsinewa america a kunutun wutiri da asuba mi da azhar mi da la'asar mi mu kira sunan George Bush a cikin sallar azhar la'asar magariba isha mu tsine mishi albarka ka tambaye mu ko mu bude maka Bukhari annabi ya kira sunan kafiran farko a sallah tsine musu albarka fiyas kuma Allah ya ce alam nuhlikil awwalina thumma nutbi'uhumul akhirina kadhalika naf'alu bil mujrimina wailun yawma idhil lil mukazzibina saboda haka kun ji jama'ar musulmi ashe wajibi ne mu tsaya mu san waɗannan abubuwa a bisa ilimi tun kafin nasarar ta zo ƙasar Rum birnin Rum ba nan ne inda Paproma yake ba amma Allah ya riga ya yi alkawarin sai an ci garin da yaƙi kashi biyu an ci na farko yanzu jiran nasara ta biyu ake yi to wannan nasara ta biyu ko ta faru a hannunmu ko ta faru a hannun ‘ya'yanmu amma abin da ake so so ake kullum mu kwana cikin shiri menene shiri game da jihadi shine bayan shirin tattalin iyawa ƙwarewa mallaka sannan sanin hukunci a ilmance in ba haka ba sai a je a yi ta yin abin da bai kamata ba aka je yakin badar wasu ba su san ka'idojin jihadi ba sai su shiga gidan kafirai babu izini su kama matan kafirai su lakaɗa musu duka su kwaci abinci su ci da ƙarfi wani shugaban Yahuda ya zo ya ce ya Muhammadu yanzu daidai ne ku kama matan mu ku dake su ku shiga gidan mu ba sallama ba izini ku kwace abinci ku ci manzo Allah ya ce ba daidai bane manzo Allah ya miƙe jawabi ya ce jama'a karfa ƙarshen duniya a samu wani ƙato ya kashin gida akan karaga yana cewa mu duk abin da ya zo a Qur'ani a biya mana ba ruwan mu da wani abu in ba Qur'ani ba manzo Allah ya ce an bani alqur'ani an hada min da abin da ya fi shi jawabi sunna kenan dan karka je a a ina ne aka ce ka a shiga gidan kafirai a ina ne aka ce ka a daki matansu a ina ne aka ce ka a kwace tuwansu a ci a ina ake a qur'ani sai a ce a bai zo a qur'ani ba karara amma tunda sunna ta zo da shi ai abin da qur'ani ya zo da shi duk ɗaya ne da abin da sunna ta zo da shi abin da sunna ta zo da shi duk ɗaya ne da abin da alqur'ani ya zo da shi jama'a musulmi mun gane wannan ashe babu shakka dole ne yanzu kenan a nemi ƙwararrun malamai waɗanda za su gaji annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya faɗi a cikin hadisin abu dawuda da ya ce al'ulama warasatul anbiya'i malamai su ne magada annabawa waɗanda za su karantar da irin abin da annabi ya karantar da Allah ya ce wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin lallai ne a samu malamai da za su karantar da mutane alkur'ani da sunna mutanen da da yan caca ne yan daba ne yan karta ne masu ludo ne yan zuwa gidan karuwai gidan dambe gidan kulab yan fashi da makami yan daba yan sara suka sai Allah ya shiryar da su suka dawo suka karbi alkur'ani wajibi a samu malaman da za su karantar da su in ba haka ba kuma sai barna ta faru domin dan daba in ya tuba in ba a sauri an karantar da shi ba sai zo yana yin dabancin shi a cikin musulunci da sunan musulunci duk da adin da da sunan wa za a ce musulunci za a ce baka ga Umar dan daba ne Hamza dan tauri ne duk ga sunan su Khalid ibn Walid duk kauraye ne amma ya aka da annabi ya musu saiti wajen karantar da su addinin musulunci sai suka zama dattawa haka ake so yanzu ga matasa suna son addini a je a nemo malamai da za su fassara mana alqur'ani kyakkyawar fassara a fassara mana sunna a ɗibo jawabin malaman fiqh a fassara mana mu fahimci shari'a sai ku ga muna aiki da ita a yadda ya kamata tun ana ganin matasa da ɗanyen kai ko zafin kai ko wane ne sai kansu ya huce sai ku ga sun yi abu yadda ya kamata Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukaki ya ce wa atiullaha wa rasulahu وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ati'u Allah wa rasulahu ya ku muminai ku yi wa Allah da'a da manzon shi sallallahu alaihi wa sallama wala tanaza'u kakkurin yin jayayya a tsakaninku takhtalifu fi ma bainakum kakkurin yin rikici da rigingimu da sabani a tsakaninku fatafshalu in kuka rinka yin rikici a tsakaninku shikenan sai ku tarwatse tajbinu sai tsoro ya kama ku kamar yadda a yau kake ganin tsoro ya cika muminai isu isu da kuma tsakaninsu da maƙiyansu wa tazhaba rihukum shikenan sai karfin ku ya tafi quwwatukum wa daulatukum shikenan gwamnatin ku sai ta rushe ko kun kafa gwamnati in ya zama jayayya da sabani yanzu dan Allah abin da zamfarawan gusau suka yi ba su yi musulunci abin kunya ba akan SDP da APP ku je kuna faɗa har ana aibanta shari'a dan Allah ba ku yi abin kunya ba ku waɗannan ku ne APP ku waɗannan ku ne PDP PDP mai APP mai duk watsar da ita tunda shari'a ta zo a haɗa amara baya mana ita siyasar dama ba wasila ce ila shari'a ba magini da ke kokarin hawa tsani tsani yake kokarin hawa kamar yadda yaro ke kokarin hawa tsani ya ji daɗi ba so yake taka ya je ya rufin kwano ko kuma makamantan haka ya je dawo ba ashe siyasun nan kamata ku ɗauke su wasila ce ila shari'a tsani ne da za a taka a kai ga shari'a in ya zama ɗan APP ya ci ko ɗan PDP ya ci ko ɗan AD ya ci ko ɗan Nehu ko ɗan MPC ko ɗan Action Group kowane ne in dai ya ce shari'a to shi kenan yanzu fa ba bambancin siyasa amma kawai saboda kasancewar kuna ƙin wane dan ya ka da ku zafin kaye sai ya sa ku je ku haddasar da fitina babu irin bala'in da kiristoci ba su so a yi a garin Gusau ba domin mun samu abun aibanta su da shi muna faɗa wa kiristoci muna cewa in kun ce shari'a dan kiristocin nan Kaduna har waka suka kasa awa ɗaya ina nan shari'a ya kawo rikici shari'a ya kashe mutane shari'a mu kuma muka yi musu raddi waka ta fi waka ne su ma gwarawa suka yi waka balle mu Hausawa san fari za gaba da ba ba Hausar da ba ma ji a Hausa bakwai har banza bakwai duk muna ji to ba gwarin zangon katab ya iya waka ya zagi shari'a balle mu ƴaƴan Hausawa gaba da baya waka suka yi suna zagin shari'a mu ma muka yi waka muka yi musu raddi in a ce shari'a ce ta kawo rikicin Kaduna, ana shari'a ne a Kaduna ko sanda aka yi rikicin ana irin wannan karuwar shari'ar? Ba a yi, a ina ake yin shari'a a zamfara, an yi yaƙi a zamfara akan shari'a ba a yi ba, sai muka ce ashe ba shari'a ce ta kawo rikici ba, dan inda shari'a ce ta kawo da a zamfara za a fara yi. Jama'a haka ne ko ba haka ba, to amma da yake ba shari'a ba ce fa sai muka ce to ku mutanen jihar Kaduna ku binciki kanku me ya kawo muku wannan rikicin a Kaduna da sauran gurare. don in shari'a ce to a gusau za a yi wannan raddin ya ɓata wa kiristoci rai sai ƙungiyar kan suka cika mota ta fi dubu ɗaya da ɗari biyar mota mota suka cika aka tafi gusau aka je aka yi zanga-zanga zanga-zanga nan da suka yi sun yi hayaniya ne sai ya zama ko ɗan a caɓa bai ɗaga kai ya kalle su suka gama zanga-zanga su suka kwaso kayan su suka dawo suka taho sun ji kunya sun so ne da suka je za su yi wannan da suke cewa peaceful demonstration wai zanga-zangar lumana ta ɗaga kwali sun so ne a ɗaga su ai haya haya sun je da makamai ai faɗa a ce to gashi shari'ar da kuka ce ba ta kawo rikici gashi dai an yi wannan buƙatar su bata biya ba mu da muke musulmi ba haƙƙi ne akan mu kuma mu ga cewa gusau ta zauna lafiya ba zamfara ta zauna lafiya dan ka a samu shubuha against the islamic law dan ka a samu abin cewa a samu abin hasasowa ko a hararo a ce ai shari'a amma wai sai muka kasa dannewa wai saboda mu ne PDPs waɗanda suka ci ƙuri'a su ne APPs don haka dole mu kawo hayaniya dan dai a kasa fahimta cewa gwamnatin PDP ko APP tana aiki ko ba ta duk aka ruɗa al'amari aka zo aka yi rikici sai aka koma ana ta yaɗawa ana ta yaɗawa ai gashi nan an yi rikici dai a zamfara an dai rikici duk da haka dai analysis even the western analysis hatta masu ta'aliki na yammacin duniya da suka tashi sai suka ce faɗan ba akan shari'a ba ne sai muka ce alhamdulillah Allah ba zai yarda ai nasara akan gaskiya ba suka ce faɗa ne na siyasa to amma mu musulmi ya ba za mu rinka shaƙe saɓanin da ke tsakaninmu ba to kuma saɓani ɗin nan wannan ma saɓani ne saɓanin kai kana pdp ni ina apc ko kai kana prp ni ina npp ko kai kana ag ni ina nehu ko kana npc ni ina nehu wannan dalili ne da zai sa ina muhammad awwal adam kana abubakar ahmad idris sai mu saɓa wannan ba saɓani ne na siyasa ba sahabbai ba 'yan siyasa ba ne ba sun yi saɓani ba saɓanin ya yi tasiri a kansu saɓani in ya kai na addini shi ma ba cewa ake ku bari ko kuma ku ci gaba ba sai a ce a duba me ya kawo saɓanin in ni na ce kaza haram kai ka ce kaza halal shi yasa malamai da suka taho daga baya-baya ainihin wato al'a'immatul fuqaha al-muta'akhirun suka tsaya suka tsara fiqhu wanda yake na al-muqaran comparative islamic jurisprudence ma'ana imamu shafi'i da ya ce kaza imamu malik ya ce kaza ishaqa ya ce kaza ahmad ya ce kaza ibn mubarak ya ce kaza wai tun farko me ya kawo suka saba sai a ce to ana sanar da kai saɓanin da waɗannan malaman fiƙihun suka yi ba sun yi saɓani ne akan suna zaune a tebur guda shafi'i ya ce kaza haram maliku ya ce halal abu hanifa ya ce makaruhi ba ana son ka san wannan tukuna domin galibin su sun rayu a zamunan da suke sun saba wa juna ko kuma mabambanta ko kuma zamunan da sun gota juna imamu abu hanifa shine babba daga cikin al'a'immatul arba'a imamu abu hanifa yana dattijo yana babban malami imamu malik yana saurayi kaga ashe duk abin da abu hanifa ya faɗi a lokacin imamu malik bai isa wata magana ba ma balle a haɗa a ce sun yi saɓani domin wannan na almajiri wannan na malami to lokacin da abu hanifa ya kwanta ya rasu maliku ya zama babban malami daga baya shi kuma sai ya zo ya rinka faɗin nashi fahimta yana faɗin nashi fatawoyin to kai da ka zo daga baya in ka haɗa fatawar abu hanifa da ta maliku kai sai ka ga ta yi saɓani shin sun su isu sun san da wannan saɓanin ba su sani ba tunda ba zamani ɗaya suka yi maganganun ba hatta imamu shafi'i da imamu ahmad bin hanbal duk da yake imamu shafi'i ya karantar da ahmad sukan yi saɓani amma zama suke suna tattaunawa. Ahmad bin Hanbali ya ce, duk mutumin da ya ƙi yin sallah da gangan babu shakka ya zama kafiri ba shi da wani uzuri. Shafi'i ya ce naji, in ka ce ya zama kafiri da ya zai musulunta. Ya ce sai faɗi la ilaha illallah sai ya ce to ya dama musulmi ne yana faɗi. tunda ka ce ya kafirta tunda bai sallah azhar da zuba da gangan ko la'asar ko magariba ko isha zama kafiri to ya zai musulunta yace sai ya faɗi kalma sai ce to ai dama musulmi ne yana faɗi haka ce to nan take kam sai Ahmad bin Hanbali ya dinke sai ya shiru kuma ya rasa ta cewa ma'ana yanzu kaga da yake zamani ɗaya suke kaga sun yi ta hakikin matsala wannan ya kura wannan akan yadda ake faɗi a Hausa zamani ko wannan ya kai ƙarshen hujjar wannan to a faɗi a cikin kalmar ladabi to ashe in ka gane dalilin saɓanin to sai ka ga wane da ya ce kaza haram tukuna da me ya dogara to muna da abubuwa guda biyu abubuwan nan guda biyu nau'i biyu ne nau'in farko su hujja ne su ne alkur'ani da sunna duk mutumin da ya magana sai mu gwada hujjar shi alkur'ani da sunna sannan a gefe guda kuma muna da abubuwa biyu daban su kuma waɗannan abubuwan guda biyu ma'aunai ne mudu ne da tip wannan na farko shine ilmu mustalahul hadith wannan na biyu shine ilmu usulul fiqh imam ahmad da yace kaza haram sai a duba tukuna mecece dalilin shi mecece hujjar shi a aya ce ta alqur'ani to sai ai marmaza a ɗauko wancan ilimi na usulul fiqh a duba shin ya kafa hujja da ayar a idda ta kamata ko ku abin da aya ke cewa daban shi kuma abin da yake hujja da shi da ayar daban misali wani malami al'imamin sha'abi ya ce sallah akan tabarma haramun ne aka ce tabarma ya ce kwarai da gaske ina hujja ya ce ƙur'ani Allah maɗaukacin sarki ya ce wa ja'alna jahannama lil na hasira wutar jahannama mun sanya ta tabarma kafirai ya ce tunda ku tabarma kafirai ce ina za a yi sallah akan tabarma ya ce bai halatta ba aka ce an ji amma ba fassara ayar ba kenan domin ma'ana hasira ai anan mahsura ai mun sanya jahannama ta zama matsara ta zama kurkuku ga ainihin kafirai ba ma'ana hasir na tabarma ba kaga ashe yanzu an yi amfani da ka'ida ilimi an fassara ayar daidai an gane ashe shi bai fassara ta daidai bane dan haka yazo ya gini ya zan kuskure sai an binciki wannan tsakanin ilimin usulul fiqh ne ilimin usulul tafsir ne ilimi ne na lugal arabiya duk sai an tsaya an fassale wannan a'a hadisi ne ya kawo sai a auna hadisin tukuna a bisa ilimi na mustalahul hadith science of the hadith shin ya inganta hadisin eh mece ce fassara shi ice ko babu wani hadisi irin shi mai karfi kamar shi da ke karo da shi duk an amsa wannan eh to sannan sai a ce to a duba to sai an tsaya an yi waɗannan abubuwan to in aka tace sannan sai ka ji an ce ainihin wato almuwazanatu wat tarjih sai a gwada ƙarfin hujjojin malaman nan sannan sai a ce an karkata akan dalilin wane saboda kaza saboda kaza na inganci an kiyarda da maganar wane saboda kaza da kaza na rauni da ke tare da shi wannan ilimi a cikin ilimin usulul fiqh ko a cikin ilimin fiqh daga baya ne malamai suka tsaya aka zauna aka tattake shi shi yasa zaka ga ko a jami'ar islamiyya ana karantar da ɗalibai littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ta al-imam ibn rushd al-maliki al-hafid zaka ga ga littafin qawaninul fiqhiyya ta ibn juzayyin al-maliki abinda ake kenan a yau ma'ana fiƙihu yau ba za a karantar da kai fiƙihu ba ne single hono kawai ka je fiƙihu ƙwaya ɗaya layi ɗaya a'a sai dai a karantar da kai fiƙihun mazhabobi ane ana gwama maka dan ya zan ka ta buɗe da basira ka zama malamin duniya ba malamin anguwarku ba kawai jama'a mun gane wannan da kyau ko ashe kun ga duk sa'ad da aka ce an yi saɓani ba zama za a yi a ce to shikenan ku yi haƙuri malamai ku ji tsoron Allah ku haɗa kanku a kai baka iya sulhu ba ko yara ka samu suna faɗa ka je ka karanta ilimin tarbiyya kai malamin aji ne ko malamin allo ko kai ne dattijan anguwa sai ka ga yaro ya zo ya sauke kwanan alalan shi wannan ta sauke kwandon gyada suna kokowa in ka zo ba zuwa zaka kai kuma babba azzalimi ka yago bulala ka tattafka musu ba ka koma kana huci in ga kun sake haduwa wuce mana ka gani musu haɗu ba abin da baka iya raban faɗa ba zuwa zaka yi sai ka raba su tsaya in kowa ya tsaya yana huci sai ka ce kai mai taimaka sai ka ga yana faɗi yana hararata yana haki yana haki to in ya gama sai ga ya ajiye zuciya ke kuma me yasa kaza kaza to yanzu kowa ya amayar da abin da ya dame shi to da ka ce to ka in sake ganin kun yi faɗa kun ji ko eh to shikenan kana tafiya kowa ya gaban shi ke to ashe haka yanzu sabanin da ake a Najeriya ne a Afirka ne a masallaci kaza ne a kungiya kaza ne sabani ne tsakanin musulmi a duniya wannan ya ce wannan kafiri wannan ya ce wannan dan bid'a wannan ya ce ba zai bi wannan sallah ba ba zuwa za ku yi kawai ku ce jama'a a zo a yi wa'azin haɗin kan musulmi ba a wurin wa'azin haɗin kan musulmin sai kai ma ka ƙara raba kan musulmi zama za a yi a ce me ya raba kan musulmin nan tukuna a'a wani ne ya je shigo da wani abu wanda ba musulunci ba sai ya ce to janye shi to in ka janye shi to musulunci ya haɗu ko ba a ce a haɗa kai ba amma jama'a zai yiwu saboda Allah a je a zo da agola ranar da ka kwanta ka rasu a zo rabon gado a ce shi ma agola zai shiga cikin tawaga ƴaƴanka a wace aya ko a wani hadisi ko wace fatawan malami ƴaƴan nan za su yarda a daidaita su daidai da agola a wajen cin gado zai yiwu ba zai yiwu ba ashe kar ka je ka ɗauko abin da ba musulunci ba ka ƙaƙabo shi ka ce musulunci ne da an ce wannan abin kafirci ne sai ka jefar sai kuma ka ɗaga kalmar shahada la ilaha illallah jama'a kun ji ya kafirta ne sai a ce a kai ba mu son ojoro ga tutar da ka ɗauko can ta kafirci rike ta mana abin da mutane ke yi fa kenan yau sai mutum ya je ɗauko kafirci da an ce wannan kafirci ne sai ya durƙusa ya jefar sai kuma ya ɗauko musulunci sai ce kun ji fa na ce la ilaha illallah an kafirta ni sai je ya ɗauko salatul fati sai ya ce ta ga alqur'ani ana cewa kai ka zama arni sai ce la ilaha illallah allahumma salli ala sayyidina muhammadu wa sallim yanzu jama'a wannan kafirci ne sai a ce a'a wancan da ka ɗauko akan shi ake magana me yasa ka jefar ashe munafiki ne kai ma a cikin da'awarka baka yarda da ita ba in ka yarda da ita ka rike ta a ja ka ja akan ka tabbatar da musuluncinta haka ne ko ba haka ba ashe jama'a haɗin kan musulmi abu ne mai sauki abu ne mai sauki kawai duk wanda ya san ya zo da abin da ba musulunci ba ya jefar a zo a haɗa kai amma ta yaya za a yi jama'a da ɗan halal da ɗan shege a haɗa su a ce darajar su ɗaya a gida halal malak wallahi ba zai yiwu ba shi yasa manyan malamai da ke jami'o'i da ke cibiyoyin ilimi manyan malaman ƙungiyoyi da manyan shehunnai kullum ana cewa kan musulmi ya rabu yanzu misali Malam Abubakar Mahmudu Gumi ya kwanta ya rasu Allah ya gafarta mishi mu dukkan mu nan da ka gan mu masoyan shi ne masu ƙaunar shi ne ba dan mu zamfarawa ba shi ba zamfare ba dan mu Hausawa shi ba haushe ba sai dan shi musulmi mu musulmi shi malamin sunna mu kuma mutane masu son sunna a to yanzu kamar Malam Abubakar Gumi a zo a buɗe baki a ce mishi kafiri sai kuma a koma gefe guda sai a ce amma mu dinnan kuma mu ne masu raba kan musulmi ai mafi karanci in an yi mana adalci sai a ce muna daga cikin masu raba kai amma bai kamata a ce mu ne ke raba kai ba dan in an kafirta namu mun kafirta in laifi ne to duka mun yi to bai kamata a zo a ware daya a ce ku yan izala ku kuka raba kan musulmi ana za ina musulmin suke da aka raba kansu ina musulmin da aka raba kansu tukuna ya kamata mu tsaya mu yi tunani akan wannan don ayan nan ana yawan hujja da ita Allah madaukakin sarki ya ce wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum kar ku jayayya sai ku shiga cikin rikici sai karfin ku ya kare ba kyau sabani gaskiya ne Allah ya saka da alheri to amma me fadar haka in ya zo so da dama kuma sai ka ji ya koma bangare guda ya ce amma laifin suwana ne madadin a duba annal badi a aflam wanda duk ya fara raba kan musulmi shine babban azzalumi mutane suna zaune suna musulunci yanzu galibin iyayenmu da kakanninmu da aka samu ƙasar nan aka nemi ƙuga musu ɗariƙa musulunci suke yi aka je aka ƙuga musu ɗariƙa kakana da ya haifi ubana shine sarkin filanin garinmu aka je kaulaha ya je kai musu ɗariƙa ya ce a ni kam abin ne daga karatun ƙur'ani nan sai kiwon shanu shi zan yi ɗariƙa a'a aka ce to sarkin fulani za ka jawo rikici ya ce a'a menene rikici ƙur'ani na ce ƙarya ko ko me na ce ƙarya wannan sabon abu da aka kawo na ce ba zan yi ba aka ce akwai falala ai ce na ce ba zan yi ba to yanzu kakana ne da ya haifi ubana shi yake faɗin wannan jawabi abokin mahaifina yana nan kasuwar sabon gari je kaka same shi alhaji habibu shi yake bani wannan labarin a gaban shi aka yi abin suna ƙanana lokacin yanzu abin da aka kawo ƙur'ani aka kawo ya ƙi karɓe ɗariƙa aka kawo ya ce ba zai karɓa ba ƙur'ani dai zai yi kiwo kuma da ya gada zai yi to amma ɗariƙa fa gado daga sarkin fulani da ya gabace shi ko kuwa daga annabi muhammadu babu ɗaya ice ba zai karɓa ba to sai aka ce ya raba kan jama'a jama'a mun fahimci wannan da kyau wannan matsalar tarihi ne tarihi ne ma fa na ji lokacin da muka taso muka ce ai ba ji ba gani sunna sai aka ce kai kun saba addinin iyaye da kakanni sai Alhaji Habibu ya ce a shi albani dama addinin kakan shi dama ba sa dariƙa dama albani kakan shi ya ce ba zai karba ba tuntuni a a to dan haka mu kan gidanmu ba ma dariƙa sam mu ba mu gaje ta ba ma kana lana an nushrika billahi min shay'in mu kan gidanmu dama ba a gaji ɗariƙa ba sam ba ta karɓe mu ba ƙur'ani ne ya karɓe mu to yanzu misali mutumin da aka zo mishi da ɗariƙa sai ya ƙi karɓe sai ce zai tsaya akan alƙur'ani ɗin nan da aka sani dan Allah jama'ar musulmi wannan mutum ya tsaya a musulunci ko bai tsaya ba kai da ka kawo sabon abu ka ce a karɓa aka ce ba za a karɓa ba me dalili ka ce falala faɗin falala ba dalili ba ne dalili ake nema ina ƙur'ani ko hadisi babu babu ba za a yi ba sai kuma ka ce wai wannan da yake karban abin da ka kawo ƙari akan musulunci wai shi ya raba kai kakanninmu iyayenmu duk musulunci suke yi ba ɗariƙa suke waɗanda aka yi wa dabara daga cikinsu ne aka zo aka yi musu brain wash sai a je a ɗauko tsoho a ce baba kai ɗan ɗariƙa ne sai ce to shi kenan fa sai haɗa shi bala'i da ɗan to ya shiga izala ka kore shi sai ce to haka aka yi a nan anguwarmu nan can ciki wani ya zo ya ce zai kori ɗan shi har ya ce ya haɗa kaya fa ya tafi da daddare sai ya ji wannan babban shehin da gudu ya gama kare mishi tun lokacin yana karatun muwatsa sai je yana cewa to ita ɗariƙan nan fa dama tamfurari ce to Allah ya sa uban ya dan taɓa yin aikin railway ka san kai aiki da yan boko ko baka iya turanci ba akwai kalmomin da kake gane ma'anarsu to tamfurari ai ya san tamfurari to tamfurari dai aikin banza ne rumfar gefen hanya ce duk sanda kaftin a kwashe zo za a kwashe ta ba ta da asali tamfurari rumfar kwano dan haka kawai da ya ji a ce a wannan ɗariƙa ya tamfurari ce a ɗariƙa eh a shida ma tamfirari ce to kai wani da akan tamfirari zan kore ka a ka zauna ni ta nake ma tana da asali to kaga dattijo yayi hikima ina fatan mun gane to abin da muke cewa jama'ar musulmi gaskiya mu yanzu musulmi a Najeriya kanmu ya rarrabu mu kanmu ahlus sunnan yanzu kowa ya kama hanyar shi mu nan muna cewa salafiya waɗancan suna cewa ba ruwansu da salafiya menene salafiya wani ma tsohon bai iya cewa ba sai ce salamiya salamiya zai ce ta waɗannan kuma su ce izala izala ina jos waɗannan kuma su ce ina ina su kuma kaduna su kuma waɗancan aka tashi su ce yan sha bakwai ne su waɗannan su ce su yan sha ɗaya ne yan ɗariƙa kenan da ta taho ta taho ta taho sai su sake bindiga tsakanin kaduna da kano sai ta fashe aka tashi naɗa ainihin wakilin tijjani sai aka ce to tijjani ya yi wasiya cewa duk wanda za a ba kujeran nan sai wanda yake wa ɗariƙa hidima amma ta kuɗi to shi kuma wancan tsohon bala'i ya same shi shi baya hidimar kuɗi tunda marowaci ne hidimar karatu yake yi kuma tijjani ya ce mai hidimar kuɗi za a sa sai aka sa wancan tsohon gardi na Kano tunda shi yana hidimar kuɗi shi kuma wancan tsohon gigitacce aka ce a ba za a saka shi ba to shikenan sai bala'i su ma sai ta fashe suka janya majabakin shi ya jawo ƴaƴan shi su ja mishi to kun ga duk an wargaje to kamata ya yanzu a tsaya duk mutumin da ya ce zai haɗa kanmu Allah ya saka mishi da alheri amma ya nazari me ya raba mu tukuna me ya raba mu to ya za a yi a haɗa kanmu waɗannan maganganu da nake faɗi duk da ana faɗi kana ganin maganganu ne kamar na wasa da dariya wallahi maganganu ne na a tsaya a yi dube a kansu me ya raba kanmu domin rabuwar bala'i ce rabuwar nan ta ja ainihin kamar yadda Allah ya faɗi an lankwasa ƙarfin mu in ma ba a kai ga karya mu ba abin da da ba a iya mana na kallon banza da bakar magana da gatse da habaici da yaƙi da kisan kai yanzu duk ana yin fiye da haka a gidan talabijin ta karamar tashar talabijin ta jihar Kaduna KSTV da la'asariyar fari wata ran aka sanya maguzawa a katsina waɗanda suka zama kiristoci suna tsalle suna waka yadda kaga shata da ɗan kwairo kowa da naɗi da ainihin ganga a hannun shi suna zagin kulhu wallahu ni na ɗauki tef ɗin suna kulhu wallahu allahu ahadi yaushe zaka ce kaza kaza suna buga ganga suna zagin kulhu wallahu shekaru talatin yaushe aka isa ai mana haka ba za a yi mana haka ba amma yanzu mun wargaje su wane ne musulmin da ke kishin su kare musulunci kullu hizbin bima ladaihim farihun kowace kungiya kungiyar ta take wa salati kungiyar ta take karewa musuluncin fa an bashi yana can a bayan gari dan haka duk wanda ya so sai ya kara wurgi da shi ya kara nesa babu me shi to me yasa saboda wannan rarrabuwar da muka ashe rarrabuwar bala'i ce mu ma ba mu santa amma in ka zo ka ce zaka haɗa kanmu ba zuwa za ka yi ka ce a zo a yi wa'azin haɗin kan musulmi ba wa'azin haɗin kan musulmi kuskure ne kai baka gane bane ka je kai karatu a cikin fiqhud da'awa fiqhud da'awa ba a cewa a zo wa'azin haɗin kan musulmi sai dai a ce a zo zaman sulhun musulmi me ya raba musulmi a wurin wa'azi zaka iya lissafa yadda za a gyara musulmi a sai ka zauna sulhu kai wane eh ka ce baka bin wane sallah sakamakon haka shi ma ya ce bai binka ka ce baka karban aure hannun shi ka ce in ya mutu ba za ka gaje shi ba me yasa abin da ya kamata a yi kenan kamar watanni bakwai ko takwas da suka wuce wasu daga cikin ainihin hukuma ɓangaren hukuma na wata jami'a a ƙasar nan suka zo suka same ni suka ce mss ɗin makarantarsu ta dare biyu wasu sun ce ba za su bi liman sallah ba wasu kuma sun ce za su bi waɗanda kuma suka ce ba za su bi liman sallah ba sun ce wanda ke bin wannan limami sallah ma kafiri ne waɗannan abubuwan duk muna cikin darasi ne misali nake muku kyakkyawa don ku fahimta suka zo suka ce to suna son a zo a yi wa'azi ya za a yi a haɗa kansu sai na ce a'a ai ba wa'azin haɗa kai za a yi ba ku share mana wani guri mu zauna da waɗanda suka ce ba za a bi sallah ba da waɗanda aka ce ba za a bi sallah ba mu ji me ya haɗa su me ya raba su bayan da suna haɗe aka zo aka zauna da aka zo aka zauna shikenan wane guda ɗaya shine ya kawo wannan matsala ya ce liman kafiri ne na ce to mu bashi hamzari tukuna ya gabatar mana da kanshi mu ji waye shi sannan da gaske ya faɗi haka dan mi mai adalci ta iya yi wa abin da ya faɗa sabanin abin da aka yi an yi miscotting din shi a ruwaito shi sabanin yadda ya faɗa ya ce gaskiya ya ce wannan liman ya sake nuna shi ya ce wannan liman kafiri ne sai haka ce a'udhu billahi na ce a ku tsaya kaku mana barazana ba haka ake ba duk abin da yake ruɗa harka kenan in aka zo wurin wa'azi za a yi muƙabala da wani a yi takabbara har shi wancan ya galabaita ku yi shiru shiru ake yi domin ta iya yiwa shi da ya zo muƙabala dan ya fi malamin ku gaskiya in ya shiryar da malamin ku malamin ku ya shiryar da ku ba kun karu ba amma in ya zo aka wurga mai kalmar kaulatan ɗaya aka yi minti biyar ana kabbara sai jikin shi ya sanyi ƙarshen ta kuma shi ke da hujja don haka za a fara a'udhu billahi nace ku tsaya ku tsaya kai kaji an ce kai kafiri ne don haka ba abin ka sallah kaji wannan yace nace to saurara kai ne yasa kace shi kafiri ne yace ya yarda ana magana da aljanu na ce ɗaya na biyu ya yarda cewa ana iya cire aljani daga jikin mutum na ce biyu sai me ya ce kuma yana bin ɗan bidi'a sallah na ce waye ɗan bidi'a ya ce ‘yan tawaye na ce su waye ‘yan tawaye ya ce waɗanda suka yi wa shak sama'il idris tawaye na ce uku sai me kuma ya ce su kenan na ce to shi kenan na ce to kai liman kaji kai kafiri ne in ji wannan saboda ka ce ana magana da aljanu ana iya cire aljani jikin mutum kuma kana bin waɗanda suka yi wa shak tawaye me za ka ce haka ya kamata a yi kai ka yarda tukuna ana magana da aljanu ya ce shi bai ma taɓa sanin matsala ba tunda uwar shi ta haife shi ya ji labari ne an ce ana magana da aljanu kuma ana cire aljanu sai ya zo ya tambayi shi wannan ɗin da ya kafirta shi ya ce malam da gaske ana magana da aljanu kuma ana iya cire su sai shi malamin ya ce shi ma bai sani ba ya ce to iya abin da ya ce min kenan ya ce to daga baya kuma sai ya ce ai na yadda ne don haka na zo ina tambaye shi don haka na zama kafiri sai na ce mishi kai malam ya ce eh haka akai ya ce eh haka akai na ce to yanzu kai daga haka ka iya gane ya yarda da maganar abin da bai sani ba ya zo ya tambaye ka kai a matsayinka na malamin shi kace kai ma baka sani ba daga haka kuma sai ka ce to ya yarda kenan tun da yake tambaya ka dan haka ya zama kafiri na ce dan Allah da haka ake musulunci da haka ake kafirta musulmi jama'a ku ji irin wannan aikin banza fa kai baka san abu ba ka zo ka tambayi malam malam yace bai sani ba sai malam yace to ka zama kafiri haka fa magana take na ce to kaga a irin wannan halin ba irin shi zaka kafirta ba iri na ni Muhammad awwal Adam da na yadda ana magana da aljanu ana iya cire su da izinin Allah iri na ne zaka kafirta amma ba shi ba da bai san abin ba balle yadda ba ne mai wannan misalin ne don ya fahimci matsalar karara wanda bai sani ba ya zo ya tambaye ka a ka ce baka sani ba shin don Allah wannan abu ya to menene ma nashi tukuna shi fa ya ce bai san abin ba malam ko ka sani kace baka sani ba sai kace to shikenan to ka zama kafiri tunda ka zo kana tambaya akan kaza ashe kaga wanda ya yarda da abin in har kafiri ne to shi ake kafirtawa na ce to shikenan yanzu matsaloli biyu sun kare tunda ya ce shi ma bai sani ba kai ya tambaya amma ina gaya maka ba haka ake kafirta musulmi ba matsala ta uku fa ka ce na bin yan tawaye sallah kai ka waɗannan mutane yan tawaye ne ce a'a shi dama daga Kano ne ya zo wannan university bai san ko ina ba a wannan gari ranar juma'a yana fita ya je sallah ba masallaci nan na ahlus sunna bai san waɗannan iri bane shi dai ya san ahlus sunna ne musulmi to amma shi liman ashe ya san yan tawaye ne ba abin su sallah yace to sai na ce ya taba gaya maka yace a'a nace kai liman ka taba gaya mai ba abin waɗancan sallah yace a'a nace to yanzu ko ya tabbata ba abin su sallah ka ga yanzu kai ka zalunce shi tunda baka gaya mishi ba kuma ka je ka laƙaba mishi kalmar kafirci saboda haka yanzu shi kenan bi mujarradin mutum ya bi wanda kake gani ɗan bidi'a ne sallah ya zama kafiri sai ya ce eh sai na ce dalili sai ya ce hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mutumin da ya bidi'a ba a karɓan sallar shi ba a karɓan azumin shi yana fita daga musulunci kamar yadda ake zare gashi daga cikin kullu sai na ce waye fitar da hadisin waye inganta shi to nan sai zuru zuru na ce to hadisin ka dai ibnu maja ne ya fitar da shi kuma isnadin shi munkari ne amma ka karanta zawaid na busiri don haka bai inganta ba balle kai hujja da shi akan kafirta dan bid'a sai na ce to yanzu kai din nan a gurguje akwai bid'a uku da na hasasa a jikinka tun da shi yanzu ya gama shari'a bari a yi mishi shi kuma ko na ce akwai bid'a uku da na hasashe ta yanzu a gurguje ba wai a tsaya a yi tafsilin ka ba na ce na ɗaya ka bi duk kakan ka rage ka ga shi ka je ka kwalkwale shi can ya tafi kamar gemin yan iskan amerika ko kuma irin limaman nan muyagu na ce shehu usman ya ce da gemu da saje da hana ƙarya aske su haramun ne haka ya faɗi a cikin littafin shi bayanin bida'i ya ce bid'a ce muharrama da ijma'in malamai na ce don haka kai yanzu ka aikata bid'a wadda malamai sun haɗu a kai don haka in aka ɗauko hadisin ka na ɗazu to kai ma ka fita musulunci nace bid'a ta ɗaya kenan rike bid'a ta biyu nace dubi rigarka wace iri ce yace yalo nace hadisi sahihi cikin sahihu muslim annabi ya haramta namiji ya sa yalan kaya nace kai bid'a ta biyu bid'a ta uku nace miƙe tsaye miƙe sai ga wandan shi kamar kafar tantabara ya wuce idan kafa nace bid'a ta uku annabi ya ce duk abin da ya wuce idan kafa na daga tufafi to wuta nace yanzu kai ba ma dan bid'a bane dan wuta kenan tunda lazimin kanshi ake lazimta mai ba mu muka mai hukunci ba hukuncin kanshi muke mishi to shi kenan kuma sai ya zuru zuru na ce to kun ga ta'adin da ake a ƙasar nan da wa'azi muka zo muka ce zami na haɗin kan musulmi da an muka miƙe muna wa'azin sai miƙe mana tsiwa a ce ai har albani ya zo yi wa'azi wani ya mukabalance shi yanzu da aka zauna aka tattake wuri fa nace ba gashi ya rena kanshi ba nace to ka je kai karatu shine vice chancellor din tace za ta kore shi muka ce a'a a yi mishi haƙuri mai yiwa ana nan ane mai nasiha har Allah ya mishi gamdakatar ya iya ganewa sai daga ƙarshe ce shi ba wani abu shi yanzu halifansu ya yi musu jawabi cewa duk inda suka ga wani wanda ba su ba kawai kafiri ne kada bi shi sallah nace to kaga tun farko da ka ce mana kai muƙallidi ne kai ma kana bin wani ne makaho ne kai da baka wahalar da mu ba sai na ce mishi amma kai Allah wadarai da ɗabi'a irin taka mutumin da ke university mutumin da ke da university wanda ake fatan zai zama graduate ina ma'anar graduate da hausa ya yayye duk mutumin da aka ce an yaye shi akwai sauran kuma ya durkusa ya nono ma'ana yana tafiya da tunanin kanshi mutumin duk da ke jami'a mutum ne sai mu ce a zo a yi wa'azin haɗa kan musulmi ba mu zaunar da musulmin da suke saɓani mu ji me ya raba su yaya gaskiyar al'amarin yake wani bayan mamaki an kafirta shi kuma kafirin ne amma wallahi azimi ta iya yiwa shi ma bai san abin da aka kafirta shi kafirci bane akwai wanda yake rubutu yake da jini sanda muka yi karatun sarimul battar sai gashi har gida da sassafe ina fitowa sai yace mala Allah ya ji kan iyayenka yace kaga karatun nan da kai jiya billahi allazi la ilaha illa huwa kamar da ni kake yace kuma ba wanda ya san ina yi sai Allah yace dan can nesa na je na koyo abuna na zo ina yin abubuwa na yadda aka gaya min ina ta samun abin da nake samu yace sai gashi tsaf kana karatu kana cewa duk wanda ya rubuta qur'ani da jini musamman jinin haila ko ya rubuta qur'ani da baya da baya ya zama kafiri yace duk waɗannan abubuwan nan da ka faɗa sai zama kamar kana zaune a gabana nake yi yanzu kun ga wannan kafirci yake aikatawa amma ba kafiri bane dan bai san abin da yake aikatawa ba dan gashi daga sani yace a wannan daren ya biya karya allunan da da tawadin ya watsa su ya kuma daina ashe akwai buƙatar in aka ce maka kafiri kakkai saurin ramawa ka ce me nayi wanda tije ya bamu labari malam bakar mahmudu gumina zaune yana karantar da littafin taysirul aziz hamid sharhin kitabut tauhid na malam suleiman sai yaro yazo an turo shi irin yara da ake turo su tsogala shi yasa sai ka kware da da'awa ka karanta tarihin su annabi nuhu su annabi shu'aibu da sauransu yaro yazo kawai ya tsaya gaban shi ya ce kai kafiri ne inda kai ne sai ka ce ku yi waje da shi ku da kas ka ji ba ƙauye sai malam ya ce to shi kenan yanzu ya za a musulunta yaro ya ce sai ka ce la ilaha illallah sai ya ce la ilaha illallah sai ya ce to na musulunta sai ya ce eh sai ya ce to zauna to a ci gaba da karatu karshen yaron sai gashi aka ce 1981 ko 82 malam bakar gumi ya tura shi jami'ar islamiyya yanzu yana na ya zama babban malami ba a yi da'awa ba an yi da'awa shi yasa ka natsu ko me aka ce game da kai ba abin da za a faɗa maka sai abin da ya zan an taɓa faɗa wasu da suka gabace ka don kai haƙuri waɗancan da aka faɗa musu ya suka yi maganin wannan matsalar in dai kai salafin gaskiya ne kai ma sai ka ɗauko maganin da suka aza sai kai maganin taka matsala amma saboda an ce kai ne kaza sai ka ce duk a ƙona gari duk a kashe mutane saboda kai kaɗai sayyidina usman yan ta'adda suka zo za su kashe shi sayyidina ali ya bugo kofa ya zo ya ce ranka ya dade ka ba mu izini a je a gumurzu ya ce a me ya zafi dan ni kadai ku ba su su zo su kashe ni gwamma a kashe ni ni kadai da a ce an kashe jinin musulmi da yawa haka suka zo suka danne shi suka kwantar suka yanka suka tafi ya fi sauki fiye da a ce a ɗauki fansa mutum nawa kuma za su biyo baya waɗanda za a kashe riba aka ci ko karuwa aka yi raguwa aka yi saboda haka jama'ar musulmi gaskiya al'amari rarrabu wannan tamu a nan ƙasar wallahi ta ne mana zafi ai yana daga dalilin da yake nuna muku rarrabuwar ta ne mana zafi da muka zo muna wannan da'awa salafiya ba wani sabon abu bane amma cewa muka yi salafiya ma'ana mu ba mu ne salaf ba mu ba mu isa mu zama salafu ba amma muka ce muna kwaikwayon su salaf su salaf in suka yi sabani ya suke yi ai ba ba su yi sabani bane sun yi sabani akan addini sun yi sabani akan siyasa sun yi sabani game da harkokin rayuwa in sun yi sabanin yaya suke maganin wannan sabanin hanyar da suke bi suke sabanin sai muka ce a rinka ɗauko ta ana maganin sabanin yanzu shi yasa ba za ka ji mu mu ce aiwa ne kaza bane sai akan abin da muke da yaƙini da shi kana musulmi dan uwanmu kana bin sunna a'a dan matsala ta haɗa mu shikenan sai mu ce mu daina maka sallama mu daina gaishe da kai mu daina girmama ka kana dattijo ba za mu bi ka sallah ba a'a shi yasa har wasu suke samun hujja akan mu kun ce kaza ba kyau gashi kuma mu ne a masallacin mu kuma kun zo kuna bin mu sallah sai mu ce ai salafiyancin kenan inda mu khalaf ne da khalafiya ne mu masu bin ra'ayin yanzu da duk abin da ya saba mana sai mu ce ba za mu bi sallah akan haka ba misali sai a ce mana kun ce jalfatul israha sunna ce to ai limaman mu na juma'a ba su ya kuke bin su sai mu ce ai ba mu ce wajibi ba dama balle mu ce ba su tsaye da wajibi a sallah ba mu ce sunna muakkada ba cewa muka yi sunna mustahabbiya in ka yi ka samu ƙarin lada in baka yi ba kuma ba za a ce ibada ka ta ɓaci ba dan haka muke bin sallah a to in haka ne ya ba za ku ware ba a'a dan me za a kai me zai zafi a ce za a ware kuna nan yan uwanmu musulmi me ya zafi yan matsala kaɗan kaga salafiyancin kenan to wanda ba salafi ba fa dan abu bai kai ka ba sai ya ce arne sai ka jira tana tsalle yanzu yanzu nan shikenan sai ya ce ai kai ma kai waje kaza kaza shi yasa Allah madaukakin sarki ku ji abin da yake cewa ku bi Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kar ku yi jayayya in kuka yi jayayya sai ku tarwatse sai tsoro ya shige ku sai karfin ku ya kare gwamnatin ku ta rugurguje Allah ya ce wasbiru ku yi haƙuri ku yi haƙuri jama'a dan Allah ku ji Allah ne yake ba mu haƙuri kuma fa saboda in muka zauna lafiya shi zai ba mu damar mu bauta mishi Allah ya ce wasbiru ku yi haƙuri da junanku ku yi haƙuri wajen bin Allah ku rinka yafe wa junanku ku rinka zama masu sassaucin ra'ayi yanzu sayyidina Usman bayan da aka gama bubbuge shi a masallacin Annabi fa aka janye shi gefe guda ya suma nan da nan suka nada liman aka je aka same shi bayan ya farfado ranka ya dade sun kwace masallaci sun zo da liman a bisa sallah yake sallah ita ce mafi kyawun da bawa ke aikatawa matukar suka kyautata ku kyautata tare da su in suka munana ku kauce wa munana wasu shi yasa jama'a mu rinka haƙuri da junanmu kai da matarka ba kwa saɓani kuna yi kai da mahaifinka kukan yi saɓani kai da malaminka kukan yi saɓani amma mu abin da muke cewa a daina karfafa saɓanin a ce ai sahabbai ma sun yi saɓani kai wani ma mashirmancin sai ka ji ya ce in kun ce ka ai saɓani to ba ga kira'a ba ma akwai saɓani warshi an ce a ce kaza hafsu an ce a ce kaza duri an ce a ce kaza wannan ba sabani bane sai mu ce a'a to kai yanzu ma gaba ɗaya tukuna ka zauna a maka darasi me ma sabani tukuna ya kamata a karantar da kai mece ce ma kalmar sabani tukuna ka gane me ake nufi da sabani ai sabani nau'i biyu ne akwai sabani da ake kira ikhtilafu tanawwu'un ikhtilafu tanawwu'in sabani ne na nau'i nau'i shine kamar irin wannan sabani na kira'a na riwaya imam al-bukhari ya ruwaito sayyidina umar yana zaune ya yi da sallah ne kawai sai ji wani yana ainihin sallah yana karanta qur'ani da wasu kalmomi da wasu da wani yanayi da wata qira'a ba irin wadda annabi ya koya mai ba umar sai saurari wannan mutum sai da mutumin ya yi da sallah sai ya ci kwalashi ya shaƙe shi bam ya ja shi kai shi ga manzon Allah yana zuwa yace gashi yana karanta qur'ani ba irin qira'ar da ka karantar da ni ba sai manzon Allah ya ce to saka shi ya sake shi ya ce kai ka karanta mu ji Umar ya karanta manzo Allah ya ce haka aka saukar ya ce kai kuma karanta ya karanta ya ce haka kai ma aka saukar sai manzo Allah ya ce wannan Qur'ani Allah ya saukar min da shi ne ya saukar min da shi da haruffa bakwai waɗannan haruffa bakwai ba kira'a bakwai ba cikin haruffa bakwai din nan ne manzo Allah ya karantar da duniya harafi ɗaya harafi ɗayan nan ne ya karkasu a yau ya zama kira'o'in nan da kake ji malam wane ya kasafta su zuwa kashi kaza malam wane ya kasafta su zuwa kashi kaza malam wane ya kasafta su zuwa kashi kaza ka je ka karanta ainihin al-Imam Shatibi a cikin Shatibiyya shi zaka ji duk irin yadda ya kawo karkasuwa abubuwan duk waɗannan kira'o'i da suke sabawa fa sabanin nan duk yana faruwa ne a cikin harafi ɗaya daga cikin bakwai ɗin nan haruffa shida daga ciki wannan Allah ya bar sani gare shi sannan sai ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam kamar yanzu Hausa ce yanzu Hausa akwai Hausar Kanawa akwai ta zage zagi akwai ta sakkwatawa akwai ta katsinawa amma duk baki ɗayan Hausan nan in ka tattara su sai ka ce yadda ba sakkwace ke Hausa daban da yadda ba zamfare yake daban da yadda ba Kano yake ba Kano sai ce kafin in zo nan motata ta yi faci ba sakwace sai ya ce kan da in zo nan motata ta yi faci ba zan fare sai ya ce kahen in zo nan amma dukkansu menene hausawa ne in ka koma kuma kowane ɗaya a inda yake sai ka ga isu isu ɗin su ma ba su hausa iri ɗaya bakanan kura da bakanan cikin birni da bakanan jigawa ba hausa ɗaya suke ba yayin da wannan zai ce sha sai wannan ya cire sha ɗin sai ya sa ha yayin da wannan zai sa ha a wannan wurin sai wannan ya sa sha sai ka ji bakano ya ce maka sheshi ya zo nan wai shehi amma ba zai iya faɗi ba sai ce sheshi ina ba ka sai ce na je na yi kahi ne kashi amma sai ce kahi amma me bakano ne can jigawa in ka taho nan zazzau yadda ake hausa a cikin garin zaria ba haka ake asoba ba hausar su daban sai ka ji bazazzagin cikin zaria hausar da yayi ana cewa bazazzagi bazazzagi shi kuma yana komawa so ba sai a ce ga kuma wani irin mutum ya zo domin su in suka tashi hausar su kuma rage kalmomin hausa suke in ka kama tun daga wajen dutsen waya an din nan ka tura su ga su nan su kuma in suka zo akwai kalmomin da ba sa karasa su sai ce da azo madadin da aka zo sai ce da azo ina aka din ya cinye ta so ba kenan can zuwa gaba mun fahimci wannan da kyau ko in ka ƙetara fa nan duk kana ƙetara kana zuwa bauchi kana zuwa bauchi su kuma sai ka ga ba ragewa suke ba ƙarawa suke sai ce da na zo ni ya kawo fa'ili kuma ya kawo mafa'ulin bihi ya ce da na zo kaga fa'ili sai kuma ya ce ni bauchi kenan zuwa gombe haka suke hausa kana ƙetarawa gombe ka shiga adamawa sai kuma ka ji su kuma hausar ta canza sai ka ji ba sa iya faɗin ka wani lokacin ka sai ka ji ta ne musu wuya mun fahimci wannan da kyau ko ashe wannan kira'o'i da kaji sun saba sun yi sabani ne gwargwadon yadda lahajar larabawa take yanzu abu huraira ba larabe ne amma ba bakuraishi bane ba ma mutumin hijaz bane mutumin kasar yaman ne yadda yake yin larabcin shi daban da irin larabcin annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu kamar ali abdullahi jabir mai kira'a ali abdullahi jabir mutumin kasar yaman ne yadda zai larabci ba haka su da shi zai yi ba me yasa saboda lahajar su ta sha bamban to ashe wannan sabanin to bai kai yanzu ba zazzagi ya ce ba sakwace ba bahaushe ba ne duk hausawa ne to wannan shi ake kira ikhtilafu tanawwu sabani ne amma na nau'i hausa ce amma iri iri iri iri sannan akwai ikhtilafu tabad ikhtilafu tabad sabani wanda ke karo da juna to irin wannan ne in aka yi sai a ce a'a dole a tsaya a kwana akan magana daya sayyidina Umar ya zo ya samu Ibn Mas'udin da shi da Ubay ibn Ka'ab suna rikici wannan ya ce sallah in dai har kai da doguwar riga ko mayafi ta rufe al'aura ka sallah ka tayi wannan ya ce a dole sai an hada da wando a ƙasa ko sai an sa kwarjalle ko jautu rikici ya rikici Umar ya fito ya ce akan yake rikici aka ce ranka ya dade gashi gashi ya ce kai ku tsaya ba mu san sabani daga yau maganar cewa sallah da taguwa kadai ta isar ita ce daidai da za ka sa zulumbuwar taguwa kai sallah ko kai yafi irin yafin mai gida matukar ya rufe al'aurarka in kai sallah ta yi yace kuma kar in sake jin wani yayi sabani cikin ku wallahi sai na buga na farfasa mishi baya yace ku kuma da ke manyan malaman duniya in kuka fara sabani yan bayan ku ba sai su kwaikwaya ba ashe sabanin duk da ya zama na karo da juna ne dole a zo a yi ta haƙiƙi wani ya ce kaza haram wani ya ce kaza halal sai a ce a zauna kai me yasa ka ce kaza duk sanda lack of communication shi ke haddasar da ƙarin rikicin ku rinka haɗa malaman wuri guda malam wane dan doki in ya samu fage shi kadai yana da gudun tsiya amma haɗa shi da wani lokacin za a gane tafiyar shi shin tikashi din nan da yake gaskiya ce ko barazana ce duk sanda ka ji malami yana kara gaɗe ɗauka shi ka saka shi cikin taron malamai zai irin wannan jawabin haka to malami ne amma aka je aka ce to yi jawabi yace bai kintsa ba a dama dan damfara ne baka kintsa ba da can me yasa kake jawabi kana surutu dan kai kadai ne ashe gaskiyar al'amari in fa har ana so a zauna lafiya to wajibi ne duk sa'ad da aka yi saɓani Allah ya ce wa maktalaftun fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah abin duk da kuka saba akan ko menene hukuncin shi na wurin Allah ashe ku daina karfafan mutane akan saɓani wai annabi ya ce ashabi kan nujumi man iktadaytum qad ihtadaytum sahabbai na kamar taurari ne wanda duk kuka bi kun shiru wannan ai ban kaura ce to yaushe ma manzo Allah zai faɗi wannan wannan bai yi daidai da ilimi ba bai yi daidai da tsarin ilimin taurari ba bai dace da ilimin hadisi ba a ilmance malaman hadisi suka ce bai inganta ba dan ruwayar mutumin banza ce sannan kuma a ilmance ilimi na hisabi ayin aka ce duk tauraron da ka bi zaka shiryu malamai masu ilimin hisabi sun tabbatar ba kowanne tauraro ne ake bi ake shiryuwa ba saboda Allah ya ce wa bin najmi hum yahtadun kawo annajmi ya nuna ba kowanne tauraro ne in ka bata zaka biya shiryar da kai ba akwai taurari na musamman ashe ba kowane sahabi ne zaka rike akan duk magana da ya faɗa ta zama daidai ba in ba haka ba Abu Huraira ya tashi alwala in yana keɓe shi kadai har gwiwa yake wankewa hannu har hammata in ya shafi kanshi har wuya yanzu wannan alwalar ta saba wadda sayyidina Uthman da Aliyu da Zaid suka ruwaito shikenan sai a ce to tunda sabani rahama daidai wadda ka so ka dauka a'a sai a ce ciki a duba wacce ce me ita ya danganta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da alwala Uthman da ta Aliyu da Zaid da Abdullahi ibn Zaid da makamantansu sun danganta alwalarsu zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira ko da aka ganshi yana irin wannan alwalar me yasa malam yau lafiya wannan alwalar yace ai da ma na san kana nan da ban yi ba ni ma da ma fahimta ta ce to shikenan yanzu sai a aje ta manzon Allah sai a dau fahimta Abu Huraira dan kawai an wa annabi ƙarya an ce ashabi kan nujumi sannan sai kuma ikhtilafu ummati lakum rahama wai sabanin al'ummata gare ku rahama ce duk waɗannan ba hadisai bane ka je ka karanta littafin al-ihkamu fi usulil ahkam na al-imamu ibn hazm az-zahiri da littafin silsilatul ahadith ad-da'ifa a mujalladin ta na farko da muqaddima ta littafin sifatus sala da kuma ainihin takhrijan hadisan jami'us saghir duk za ka ga rashin tabbaci da ingancin waɗannan zantuttuka wajibi ne in muka yi saɓani mu dubi saɓanin nan in saɓani ne wanda ita akwai yalwata a bar kowa akan abin da yake ni riwayar da nake yi ita ce riwayar wane in na zo karatun alkur'ani kai kuma kana ta wane ma'ana wane in ya zo karatun qur'ani zai ce صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم misali wannan kuma zai ce صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مثالي وانا ذكي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين yace shikenan shi ya zo daga shari'a to shikenan to kowa a bar shi kawai yawa don haka dan kaje mai duguri kaje wani gardi yana kwami yana cewa qalu ya shu'aibu asalawatuka tamuruk misali a salawatuka ta muruka salawatu kai kuma nan kana karanta a salatuka da ifradi daidai ne to shi kenan bashi ya ci gaba da yin warshin shi kai kuma je ka ci gaba da yin hafsinka kai kuma mai yin duri ko ibnu kafir ko abu amr ko wane ne je ka amma wane ya ce kaza haram sai wane ya ce a'a halal ne to yanzu fa dole a tsaya a yi tahqiqi mu mun ci doki mun ce halal malak su wane kuma sun ce a'a sai da yunwa muka ce ƙarya kuke suwana suka ce ai haram ne mutulaki muka ce a'a suwana suka ce a'a makaruhi to yanzu wannan sabanin an yi zalunci in aka bashi ya wuce haka sai a kira mu da muka ce sai a kira su waɗanda suka ce haram sai a kira waɗanda suka ce yunwa sai a kira waɗanda suka ce kaza me dalilin ku ku da kuka ce a hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne ga annabi sallallahu alaihi sallama ya ci mutan gidan shi sun ci sahabbai sun ci ibnu jarir ya ce sahabbai har suka kare suna cin doki kamar yadda ake cin naman shanu kenan to ina waɗannan maganganu a suna nan cikin bukhari suna nan cikin muslim suna nan cikin musannaf na ibnu abi shayba da isnadai sahihai ai karanta ne lil awtar to ku kuma da kuka ce a'a sai da yunwa me dalilin ku ai wani sahabi ne yace yunwa ta same mu sai muka yanka jaki da doki da alfadari muka zo muka fara dahuwa annabi ya zo ya tambaya tukunyan me kenan wannan tukunyar jaki annabi ya ce a kifar wannan tukunyan me tukunyar alfadari annabi ya ce a kifar wannan tukunyan me tukunyar doki annabi ya ce a ci to dalilin ku kenan eh sai ce to ba ku san ilimi ba ku koma makaranta ai wannan maganar da sahabbai suka faɗi suna son su kawo hamzarin kar ka zarge su ka ce kai waɗannan mahaukata ne ya za ku yanka jaki da doki da alfadari duk a lokaci guda tukunya tukunya sai marmaza ya ce yunwa ce ta shafe mu yunwa ce ta kama mu in yunwa ta kama mutum ko idan shi rufewa yake zogale ne zai ci na naira biyar sai ce a kwadanta na naira talatin da ya ci guda biyu ya sha ruwa sai kuma ka je na neman kai almajiri zo ka dauka amma da da ya zo fa gani yake gaba ɗayan kwandon zogalen ya mai kaɗan to haka ce me yasa alhaji ka sai kwandon sai ce yunwa kaga ashe can da sahabbai suka ce yunwa ce ta same mu ba wai suna nuna sai da yunwa ne ake ci ba a'a saboda sun yi wani abu ne wanda ya saba hankali ya za ku yanke duk jakuna duk dawakai duk alfadarai ku yanke hauka kuke sai suka ce a'a yunwa ce ta same mu ashe da annabi sallallahu alaihi wasallama ya san cewa duk larurar yunwa bai halatta a ci jaki ba tun daga wanda ya halatta sai ce a kifar duk larurar yunwa bai halatta a ci alfadari ba tun daga wanda ya halatta sai ce amma ku ci wannan ashe shi ma dokin da a ce haramun ne da babu shakka an sa sun zubar to ka ji fassara sai a ce to kai ka ji fassara sai a ce kuma ka koyi ilimin usulul fiqh ilimin da zai koya maka dilalatu alfazi shari'a wannan ilimi ne mai matukar muhimmanci shi yasa duk wani lauya sai ya koye shi shi suke kira jurisprudence sai ka iya sai ka kware in ba haka ba wallahi duk lakitayi da ka shaƙe wuyan ka ƙarya kake yi baka zama lauya ba dan sai da shi zaka sarrafa magana mutum yayi magana sai ka ce ka face kaza ai futuyu kaza ai kaza ai kaza sai lauya ya biya lauye ka to da ilimin jurisprudence ne ilimin usulul fiqh al-imam shafi'i shine malamin farko da ya fara rubutu akai a to su wana sun ce haramun ne me dalilin ku suka ce ya hadisi ne gashi nan cikin Abu Dauda Khalid bin al-Walidi ya ce sun je yaƙi tare da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Annabi ya haramta a ci naman jaki da naman doki da naman alfadari sai a ce wannan ne hadisin ku eh to amma ku kuna da kan gado kuwa kamata ya yi musu wannan tambayi yanzu ku da wannan hadisin za ku yi hujja suka ce sai a ce kuna da kan gado ku ku duba da kyau fa Khalid bin al-Walid ya ce mun je yakin Khaybara an yi kaza an yi kaza yakin Khaybara sanda aka yi Khalid yana ba maguje yana ba magujan ne yazo yake riwaya hadisi kuna da kan gado ku anya malamai sai ce to wannan hadisi bai inganta ba imamu daraqutni ya ce bai inganta ba baihaqi ya ce bai inganta ba ku je ku karanta imamu bukhari ma ya ce bai inganta ba ku karanta littafin nailul awtar sai a ce to yanzu magana dai cikin uku ta zama saura me saura kwaya biyu domin maganganu hudu wasu sun ce haram wasu sun ce yunwa wasu sun ce halal wasu sun ce makaruhi yanzu magana ɗaya ta rage waɗanda suka ce makaruhi ne dalili sai suka ce saboda da Allah ya zo cikin alkur'ani ya haɗo jaki da alfadari da doki ya ce wal khaila wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamuna da jaki da doki da alfadari Allah ya halicce su ne dan a hau ai ado Allah madaukakin sarki zai halitta muku wasu abubuwan ma da ba ku sani ba to sai suka ce to tunda ku ga an haɗa jaki da doki da alfadari an nuna an yi su ne dan a hau ai ado ba a faɗi ci ba to duk wanda ya ci yayi makarohi sai mu ce to bari mu matsa mu baku wuri bari malam Abubakar gumi ya baku ansa to malam Abubakar gumi sai ya ce to ai wannan ma hujja da wannan ayar ma akan cewa makaruhi ne babu tsari ma a cikin magana domin ita ayar nan ai aya ce makkiya a makka ta sauka yace dawakai kuma da annabi da sahabbai suka ci ai a madina ne sai ya ce kai ba ma annabi ba a cikin shari'o'in mutanen da annabi Sulemana ma ya ci doki sai ya kawo gashi nan iz urida alaihi bil ashiyi safinatul jiyad wa qala inni ahbabtu hubbal khairi an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab annabi suleiman dawakai yake da su manya manyan sarakuna ya zauna da la'asar aka zo ana mai faritin dawakai ana ta wucewa yana kallo ana nuna mai ashe bai sallar la'asar ba kallon dawakai dubunnan dawakai an yi musu ado har sai da rana ta faɗi sai tuna a yanzu saboda kallon dawakan nan har na shagaltu ban yi sallar la'asar ba sai da rana ta faɗi sai ce rudduha alayya ku dawo da dawakan nan duk gaba ɗaya sai ce faqafika mashan bisuqi wal a'naq sai ya sa ya rinka daddatsa wuyansu da ainihin ƙwaurinsu ya yanka ya feɗe ya yanka ya feɗe sai malam ya ce wannan ayan nassi ce akan cewa ashe cin doki ba ma mu kaɗai ba har annabawan da suna ci sai a ce to yanzu wannan ayar da kuka yi hujja da ita ba ku da hujja domin dai Malam Abubakar Gumi ya sake cewa ai cewa ado da hawa wannan bai hana ci dan Allah dan me aka yi pick up ba dan a ɗibi katan katan na siga da magi ba amma je ka kauyen ku ka gani har liman ana ɗauka a ciki haka ne ko ba haka ba shikenan sai a ce tunda dai katan magi da sauransu aka yi dan kuma bai halatta liman ya hau ba ashe cewa an yi doki da jaki da alfadari dan a hau wannan bai hana a ci in ba haka ba shanu da raƙuma mai Allah ya nuna ya nuna dabbobin ni'ima ne ci ake ba a hawa ana hawa to babu hujja dan haka mu kadai ke da hujja walillahi alhamdu doki halal ne a ci to haka ake duk wani sabani kamata yi to yanzu irin waɗannan maganganun kamata da aka yi su majalisar malamai wanda ya aikata ko ya faɗa ba kamata ya a ce a nuna mai ƙarfin sarauta ba a turo 'yan sanda ko a turo dogarawa duk ba za su iya maganin irin waɗannan abubuwan ba matsalar zaune ce ba matsalar tsaye ba ce to mu matsalar mu ma mai sauki mu da za mu magana mu ce dan Allah a kai mu a zaunar da mu mana a tattauna a ji dalilin mu inda mu masu tsiwa ne ba gallaba ku zami ba mu zo kofa masallacin ku mu danna doki mu ci duk ƴaƴan ku sai sun ci amma mu ba ba masu tsiwa bane mu ba ƴan iska bane mu ne za mu yanka abin mu mu ci mu ba ma za mu baka to kai doki naman annabawa ya ma kamata a ba dan iska ai bai kamata ba naman annabawa sai mai daraja ya kamata ba ya kamata jama'a su gane waɗannan matsalolin namu na yau fa duk fa suna kai da komowa ne akan me akan Allah ya ce kar ku sake ku yi saɓani to sai mu dawo kuma mu dubi alaƙar ayar a yanzu yar ayar kuma ku duba alaƙarta da ta ce wa Allah wa rasulahu wa la tanaza'u ku yi wa Allah da manzon Allah ta'a kar ku yi jayayya ashe in aka ce ka ai jayayya me ake nufi a dawo a bi Allah da manzon Allah ashe bin sunna kaɗai ke haɗa kai kun ga alakar farko da ƙarshen aya kenan tun da farkon aya Allah ya ce ku bi Allah ku bi manzon Allah kar ku yi jayayya in kuka yi jayayya sai ku rikice sai ku watse karfin ku ya ɗeɗece gwamnatin ku ta rushe ashe yanzu menene maganin jayayya ko me akasin jayayya haɗuwar kai a bisa sunna shi yasa duk wanda zai ce za a haɗa kai Allah ya saka mai da alheri a shirye muke amma tambayar mu ita ce akan me za a haɗa kai akan me za a haɗa kai sai aka ce an je mitin ga shugaban ƙasa ga mataimakin shugaban ƙasa suke kan high table manya-manyan tebura kuma ga masinja shi ma sai a ce zo ya hau high table sai a ce a haɗa kai a wurin taro kowa daidai da kowa ne an girmama shugaban ƙasa ashe in ana so kai ya haɗu sai an dawo ma alkur'ani da sunna kuma alkur'ani da sunnar ba a bisa fahimta ta ni Muhammad awal ba dan ni ba kowan kowa bane ba ba a fahimta kai ba ba ba a fahimta wani ba amma akwai wasu mutane da Allah ya yarda da su yarda da fahimta su sune sahabbai Allah ya ce wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansari والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الله يرضى دسو سن يرضى دشي dan Allah akwai wata aya da ta taba sauka a tudun wadannan ko a kasuwar muciya cewa an yarda da ni Muhammad Awal akwai wata aya da ta taba sauka a Gusau ko a Sokoto ko a Kwankwasa ko a Birnin Kebbi ko a Kaduna ko a Jos cewa ta an yarda da malaminka ashe mu duk ba tabbas an yarda da mu ko ba a yarda da mu ba to dan haka da ni da ra'ayina da kai da ra'ayinka da ni da malamina da kai da malaminka duk kowa ya ajiye ra'ayin shi da fahimtar shi gaba ɗaya mu ɗau fahimtar waɗancan to sai kaga kai ya haɗu amma sai a magana sai ka ga wani mutum dan dan tsako da shi a cikin ilimi wai zai ce ni a fahimta ta man anta man anta muna ɗalibai malami ya bamu jarabawa wai wani ɗalibi da ya jawabi ya jawabi wai sai ya ce qultu malamin nan ya kama takardar nan ya yayyaga ya maka mishi a fuska ya ce man anta wa man abuka hatta ta kula qultu man sai ka ji mutum wani dan tsigigi da shi wai qultu oh waye kai ka bi abin da yake a rubuce sannan ka bi fahimtar waɗannan da suka ruwaito abin duk wasu abubuwa da ake me yasa sai a je taro sai a ce a ya za a je taro abu ra'ayin suwa ne ba ra'ayin mu ake bi ba magana ce in muka sai mu ce aya kaza sahabi kaza ya fassara ta ga wuri kaza sai a duba to haka ta sai wani ya ce ai ma duk an je ra'ayin su aka bi a ba mu kanmu ba ma bin ra'ayin mu yanzu ni ba wata matsala kwaya ɗaya da nake akan fahimta ta akai duk abin da na kawo sai in ce Allah ya ce annabi ya ce sahabi kaza shi ya fassara don haka da fassara shi nake koyi shine salafiyancin ba kinkime man naɗi da carbi ba ka san wannan Allah ya taimake mu to shine sai Allah madaukakin sarki yake cewa ku yi haƙuri ku zauna da junanku ku yi haƙuri ku zauna ainihin kuna masu bin Allah ma'asabiri ne tare da waɗanda suke haƙuri bin nasri wal auni Allah madaukakin sa in inna Allah ma'asabirina Allah yana tare da masu haƙuri yana taimaka musu yana agaza musu wannan ma'iyya ce haƙiƙiyya haka take a wurin ainihin aƙidar salaf in Allah yake Allah yana tare da wani kawai bashi a haka Allah na tare da wani ɗin Allah yake wala takunu kallazina kharaju ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط الله ما دوكتين سركي ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم يا كومو من كركو كسانشي kamar waɗanda suka fita daga gidajensu liyamna'u irahum domin su tare ainihin tawagarsu da ta je ta yi musu kasuwanci walam yarji'u ba'da najatiha sai kuma yazan suka yi rashin sa'a su sun tseratar da tawagar yan kasuwarsu amma su kuma ba su samu damar komawa gida ba Allah yana magana akan mutanen Makka ne kun ga dai har yanzu an sake komawa da mu baya a yayin da kafiran Makka suka ji labarin cewa annabi da sahabbai suna kokarin su kawo farmaki su tare tawagar yan kasuwarsu sai suka fito suka kauda ainihin wannan tawaga ta yan kasuwa sai suka bi bakin teku Abu Sufyan ya biya zagaya da su ko su kuma waɗannan ɗin da suka zo suka ainihin taimaki waccan dukiya ta su ita dukiyar ta ƙetare su kuma sai suka koma suka je suka shiga cikin tawagar da ke ɗauke da makamai sai aka je aka tare su sai aka karkashe su kun ga sun tseratar da dukiyarsu amma su kuma ba su koma gida ba Allah yake to kar ku sake ku yi haka ya ko mu'minai manya kenan Allah madaukakin sarki yake cewa batran mutanen da suka fito daga gidajensu cikin alfahari wa ri'a'an nasi wai kuma da kokarin sai sun nuna wa mutane su fa sun isa kamar yadda malam yace haisu qalu yayin da su kafiran maka suka ce la narji'u a lokacin da aka ce to tunda mun tseratar da dukiyarmu mu yi kokari mu koma gida mana lafiya lau sai suka ce wane mutum mu ba za mu koma ba hatta na shiribal khumura har sai mun sha giya ai ba ma giya ba giyoyi a sha burkutu a sha fanwan a sha duk wata tsiya suka ce sai sun sha tukuna wannan haral juzur sai mun soke raƙuma mun ci naman raƙumi wa tudrabu alaina wa tudribu alaina alqiyan sannan yan mata sun yi mana kiɗa bi badrin a badar fa ya tasama'u bi zalikan nas mutanen duniya duk su ji labarin mu mun je mun kashe Muhammadu mun zo mun yi kalankuwa mun yi fati mun yi biki a san mu ma mun isa malam yana fassara maka inda Allah yake ne bataran wari'a annas kaga sun fito ne dan ji da kai wai kuma za su yi abin da sai an ji labarin su aka ce tunda mun tseratar da dukiya mu koma gida suka ce ina sai an je tukuna badar a je a kashe Muhammadu da jama'a shi sannan a zo badar a share fili a yi kalankuwa a yi karta a yi kati a yi caca yan mata su yi kiɗa a yi rawa duk duniya a ji labarinmu don ka a sake samun wani ya zo ya ce zai mana ƙayar baya ya san mu mazaje ne Allah maɗaukakin sarki ya ce wa yasuddunan nasa an sabilillahi kuma suke kare mutane daga tafarkin Allah ya ku mumine ka ku zama haka wallahi azimu musulmi ku ji tsoron wannan aya wallahi tunda ka ji Allah yake cewa ku yi a hankali ka ku zama kamar su domin yau an waye gari da dama musulmi ne kuma suke tarewa daga hanyar Allah ɗanka ya ɗauko ƙur'ani zai tafi makaranta gobe zai je makaranta bo makarantar salafiya ce to kai zauna ka koya mishi yanzu don Allah wannan ba ta'adi ba ne jama'ar musulmi yanzu don Allah ba abin kunya ba ne ku duba irin abin kunyar da aka yi a wannan kwararan nan da muke magana ku duba abin kunya mutane su sa a kama masallacin 'ya'yansu a kulle duk zariya babu wata coci da aka kulle ta saboda ana rikici duk zariya yanzu wannan ba a yi wa musulunci abin kunya ba shi yasa da rikicin ya taso nace kai ku tsaya mu ba ma rikicin masallaci masallaci su je duk abin da za su yi da masallaci su yaushe za mu tsaya ana wani rikici akan masallaci tun kafin a haifi wasu 'ya'yan ake rikici akan masallacin nan shekara talatin ana rikici akan masallaci a ce har yau masallaci na kulle muka ce mu kan ba hannunmu kan mu mutu mu je lahira ni ba ni da jawabin da zan wa Allah cewa ina cikin kwamitin kulle masallaci na ce ba ni ciki ni ba dan tudun wada bane dan muciya ne duk muciya ko ba masallacin da aka kulle wallahi ko masallacin da nake limanci yanzu kaje kace zaka nemi bala'i sai mu ce gashi me ya zafi sallah mu yan muciya ne muka share babban titi muna sallah ba wanda zai kore mu mai anguwa uban mu ne jama'a mun gane wannan da kyau ashe ya jama'ar musulmi yaushe za a ce don Allah har yanzu mu ne musulunci irin wannan abin kunya kuma a ce wai wannan rikici tsakanin mutanen da ake cewa dattawa da matasa matasan nan ‘ya'yanku ne wasunsu da ‘yan daba ne ‘yan tsara suka suka tuba suka dawo ba abin da suke sai ƙur'ani suke karantawa suna karantar da ƙannansu suna karantar da iyayensu suna karantar da yayyansu suna karantar da kowa alƙur'ani ana musulunci an gyaru dan Allah ba a ci gaba ba wani lokaci na zauna ina zauna a tsakar gida kawai ina huta sai baba ta ta shigo haka ta dawo sai ta ce oh ta ce izala ta samu lada ta ce yanzu mutanen sharifai ne nan ake karatun alkur'ani wani gari ne a kano sharifan galibin su yan iska ne yanzu suka zo duk sun shiga izala sun natsu ta wuce ne ana ta biya musu qur'ani ta ce izala ta samu lada saboda da daga ɗan ta sai ɗan karta sai tsohon ɓarawo sai wanda ya saci akuya ya baro ƙauye abu sai aka ce ga su sun taru sun zauna ana karanta musu alkur'ani dan Allah jama'ar musulmi ba a ci gaba ba ya ku jama'a ku ji tsoron Allah ku je ku buɗe masallaci ku rinka yin sallah wallahi duk mutumin da ya rufe masallaci ya zama kafiri ni Muhammad Awwal Adam albanin nan ni nake wannan magana duk mutumin da ya rufe masallaci wallahi ya zama kafiri ba kyau rufe masallaci kuma kai inda hannunka akan rufe masallaci ka zara hannunka masallaci ku rufe ku buɗe masallaci in za ku bayar ku ba duk wanda kuke so amma mu dai da ake cewa salafiya mu ma muke cewa kanmu ba hannunmu a masallaci ba ma so har zama da muka yi da hakimin sabon gari sai da na gaya mishi na ce wallahi ba mu son masallaci ya ce me yasa fushi kuka na ce mu ba ma son rigima ne ba ma son rigima yadda muke matasa mu muka ce za mu yi rigima sai mu hargitsa garin nan sai da za mu zo muna karatu kuma a ce ai tashin hankalin addini mu ba 'yan iska bane mu dattawa ne nan da ka ganni furfura cike da gemu na sai da za a ce kuma dattijo kuma yana faɗa yana da babu sam wallahi babu saboda haka ku buɗe masallaci ku je duk abin da za ku yi da shi amma wallahi rufe masallaci kafirci ne ku karanta ayar suratul baqara kuma wannan fatawar mala abubakar gumici fatawar nan ta mala abubakar gumici ya sha faɗi ya ce duk wanda ya rufe masallaci ya zama kafiri ni ba ɗan tudun wada bane kuma ina gaya muku wannan layi nan ɗin nan wallahi ina jin sai da na fara karantawa a layin nan ma na san sunan shi ban san ko ina a tudun wada ba masallacin nan tuntuni ina da tarihin yadda matsalar shi ta faru fa aka rufe masallacin nan tun ana rikicin ɗariƙa da izala wani dattijo ya je ya samu Malam Bakar kuma Malam Bakar kuma ya ce kai ba kyau rufe masallaci ku je a buɗe ku yan izala ku yi sallah yan ɗariƙa su yi wazifa ya fi sauki a ce a rufe masallaci dattijon ne ya dawo ya ce ai haka suka ce a'a ya ce to ya janye hannun shi kuma wai yanzu wai kawai wai matsala wai za su yi fadanci wai za su yi fadanci sun je sun yi sharri albaniya zagi sarkin zazzau to albaniya zagi sarkin zazzau sai ku rufe ƴaƴanku masallaci ku je mu ciya ku rufe masallacin albani shine albani zai gane kuna faɗa da shi amma wannan masallacin ƴaƴanku ne wannan ita ce gaskiyar magana kuma yanzu ba ku ji kunya ba yanzu ba ku ji kunya ba irin yadda sarkin zazzau ya zo ya fahimci da'awar mu kana nan wata ran sai an sa wa'azin salafiya a kofar mai martaba shi zai bude shi zai rufe da taro kai kuma sai ka faɗi ka mutu eh kwarai da gaske ba fitina ce kawai dattawa mu abin da muka tashi ni na tashi ni dan dattawa ne ba ku ji na ce ɗazu ma na ni ma yarima ne fa kaka na sarki ne fa a'a saboda Allah mu 'ya'yan dattawa ne wallahi mu yadda muka tashi mu mun ga dattawa na kashe fitina ne duk inda fitina ta tashi mu haka muka ga dattawa na kashe mu ba mu san dattawa na hada fada ba mu haka muka san dattawa shi yasa za ku ganni a shekaru sai ku ga kamar yaro ne amma sai ku ga wani tunanin na manya ne saboda ban girma cikin sau'i na ba tsakanin dattawa na girma saboda haka ba mu san halin rashin dattaku ba babba yana amfani da girman shi ne ya gyara matsala duk matsala in ce rikici ba jiya muka kawo tarihin yadda annabi ya biya gyara matsala ba haka ake so dattawa su naka in yi maka laifi ba wofantar da shi kake ba ai to yanzu ƴaƴanku da kuka rufe musu masallaci in suka ainihin yi gaba ga albarka sulma can nan kuma ga kwango ga ƴan mata in suka gangara suka je suka fara iskanci yaya za ku ji daɗi wani yaro ɗan daba a Kano ba haka ya faɗa ba an yi sabuwar amarya falleliya suka shiga gidan da daddare suka ce mai gidan bai isa ba sai sun fara ɗanɗanawa tukuna kalmar da suka yi amfani da ita kenan ya ce kuna zaune kuna ta auren ƴan mata kun ban mu mun zama ƴan iska mun lalace mu aure ya gagare mu ya ce to mu ga yadda za a fara mu za mu fara da ita da yake yin iska ne a Kano aka yi wannan iskanci alhajin nan da kanshi ya fito yana bada labari ya ce wallahi a kafa wani kwamiti da za a je a samu yan daban nan a gyara al'amarin shi ne aka je aka tura musu wani malami na sunna malamin nan ya buga musu takardu sai da hikima ake da'awa ƴaƴanmu ne ƴan uwanmu ne ƴan daban nan ƴan iskan nan wallahi wasu bala'in wahala ce da kunci yake frustration din su ya tunkuɗa su bango sai su zama yan iska aka aika musu da takarda an buga takarda a kwamfuta kowa da sunan shi dan daba ya ga liman na neman shi da sunan shi kuma an kama ya takarda gayyata suka zo masallacin ga wani nan bai gama narkewa ba wani kuma ya gama narkewa ya fara sauka suka zo da kuma yanzu ne muke da amfani eh wai su ma sun zo miki aka ce to abin da muke so kun ga ku musulmi ne yan uwanmu mu yanzu muna so ne tafiya da mu da ku ta yi daidai don haka za a kafa wani kwamiti ne sai aka ɗauko abin da duk musulmi zai da saɓani a kai haka ake da'awa sai aka ce kun ga anguwan nan aka yi mutuwa wani baya samun likafani to shi ne muka kafa kwamiti kowanne gida muna so duk wata za ku bi ku rinka karɓar kwandala kowanne gida da ke ƙwarya anguwan nan in kuka karɓo kwandala za a tara za a sai likafani za a sai kayan aikin makabarta suka ce an gama malam nan da nan suka sa garwa malam suka kewaye anguwanni sai ga naira dubu hamsin a yini ɗaya liman ya ce to a ɗaga hannu a yi musu addu'a aka yi musu addu'a yan daba suka ji daɗi sai ya ce to muna jira mu ganku wajen sallah a zahar duk sai suka zo yanzu suna nan sun shiru ana koya musu karatun alkur'ani to haka aka san malamai haka aka san dattawa amma ƴaƴanku sun shiru kuma kuna faɗa da su ni in ni na tsone muku ido faɗa da ni yana da sauƙi faɗa da ni yana da sauki amma ku ce za ku yi faɗa da ƴaƴanku amma ku je ku binciki mutanen muciya wane ne ya tinkari ni zai faɗa da ni ya nasara ba ruwana da kai ba ni cin abincinka kuma ni ban ci abincin uban kowa na girma ba na ubana na ci sannan ni ban tashi dan iska ba na tashi ina da sana'ata kuma karatu nake tun daga ran da na girma har zuwa yau saboda haka inda ni kuke faɗa ku yi faɗa da ni mana kuma ku fito in san da suwa nake faɗa dan ni har yanzu ban san da waɗanda nake faɗa ba duk tawagar yan shi nan ban san suwaye takamaimai nake faɗa da su ba duk tawagar yan ɗariƙan nan ban san da suwaye ba duk waɗannan yan ƙungiya ban san da suwaye ba su fito mana gaba da gaba yadda ni na fito ne mubaraza da ku kowa ya fito mana tsoro na kuke ji na wuce mutum ɗaya katon cikin ku ya tallafe ni da hannu ne ya nuna wa Allah ai ba wuce ba to me kuke jin tsoro ko ba ku da gaskiya ne amma akan kawai sai ku tashi kuna faɗa da addini a ce a kama masallaci a rufe dan Allah jama'a bara ba ku gani a waje muka ba ku ganin bara kullun da malam malam nake zuwa ban damu da sa malam malam ba amma saboda sanyi dole zo da ita buku haka ina abin nan kamar liman amma sanyi ne kawai nake sa mayafi ce bana ba ku ga da Allah ya rufa mana asiri mana riga arziki ba muna abin nan tazarce ta nake sawa an zarce abin haka al'amarin nan yake jama'a ba daidai bane ku faɗa da mu akan addini idan mun yi kuskure ku kira mu ku gaya mana a nan layin nan akwai malam Hassan malam ni malam dan Hassan na san shi me fassara hudu ba in muka yi kuskure yakan kira ni gefe guda malam kun yi kaza ba daidai ba sai in ce Allah ya saka da alheri malam sai mu ji daɗi dan yana nuna mana shi ubanmu ne yana nuna shi malaminmu ne yana nuna shi tare yake da mu mun yi kuskure in ya ce mu gyara dan Allah ba yana son tafiyar mu ta ɗore ba kenan amma mun yi kuskure sai aka ce a je a haɗa mu da sarki ko a je a haɗa mu da yan sanda sai me yau yanzu ku larura ku ita ce albani yau in aka ce ba albani fa kuma ba ku ji abin da Kardawu ya faɗi wa Amerika baran nan ya ce yanzu ke Amerika Usama bin Laden ne larura ki ya ce yanzu in kika kawar da Usama bin Laden anya kina jin ba za ki kyankyashe Usama bin Laden dubu ba? Duk sanda ka fito ka ce kana faɗa da wani sai mutane su ɗaga kai su kalli waye wanan tukuna. Shi ke nan kai ɗin nan in girma kake da shi ka ɗibi naka ka bashi. Sai a rinka ganin wane yake faɗa da wane to ashe wane ya isa. Ba ka ganin Nasir Kabar har ya mutu ka taɓa ganin ya kula ƙala rawu? To ka rinka natsuwa. faɗa da mu ba zai yiwu ba in muna da kuskure zo ka gaya mana in mun yi abin da yake daidai a ƙarfafe mu jiya nan sai da malam hassan malam hassan idris a kwaruba barin kwaruba ni ma jiya sai da ya shigo nan yake cewa Allah ya saka da alheri kaza kaza kaza ba karfafa gwiwar mu ake ba ran da kuma muka yi kuskure da mun haɗu sai ce malam kaza kaza kaza kaza a gyara sai mu ce Allah ya saka da alheri haka muka ce malamai su mana amma sai ce dan banzan girman kai ne da shi baya karban nasiha ka taɓa mini tsakaninka da Allah ka taɓa mini wani fa bai san ni ba nan naje na tsaya a neman photo star wani na ta bada labari na yana ta bada labari na ina tsaye kuma a neman photo star ko wani shinshime mai ne malam sai hau bayan marsan biya kwanta ana jin shi sai na kauta kaina ana murmushi yana ta sharhi to ja jama'ar musulmi har ina me ya zafi ƴaƴanku ne mu kannanku ne mu Hausawa ne cikin ku muka girma ko kuka haife mu in mun yi kuskure ku gyara mana wallahi addini muke nufin yi addini muke nufin yi amma ta iya yiwuwa saboda wani abun ya zo mana a kuskure wani abun ba sai ya zan mun yi kuskure sai ku nuna mana ga kaza har annabi Allah ce mishi wa shawirhum fil amri in za ka yi abu ka nemi shawara to amma ku kun ja da baya kun je ku ne mana muguwar fassara kuna miscutting din mu kuna misinterpreting din mu magana da muka faɗi ku murɗe ta abin da mu faɗa ba ku kaga shi wani irin sha'ani kenan dan Allah da haka za a yi addini kuma ƴaƴanku sha'awar mu suke yi kowane yaro sai ka ji shi ma wai dan karamin albani ne kowane yaro sai ka ji albani kowace yarinya sai ka ji Aisha salafiya Fatima salafiya duk yaran sun salafiyan ce kuma kai kana nan kana faɗa da mu bayan an ci gidanka da yaki eh wallahi haka wani dattijo kawai ya je yana masifa sai ya ce to yanzu a raba ina nawa a gidan duk sai suka janye suka bi suka bi babba yashi to kuma duk salafiya ne eh to sai wata ayyayi ya ita da sai nace ita ma ba ta wayo bane ba ta san abin da ake cewa bane da ba za ta shiga cikin tawagar ka ba to me ya zafi Allah ya taimake mu to Allah madaukakin sarki yake cewa wa yasudduna an sabilillahi kar ku zama daga cikin masu kange mutane daga bin hanyar Allah wallahu bima ta'maluna Allah madaukakin sarki ya kewaye duk abubuwan da kuke aikatawa malam yace ta lamuna ta'maluna din nan bitta'i ana karanta shi da ta ne wa qur'a bil ya'i amma akan iya karanta shi da ya wata kira a ce wallahu bima ya'maluna muhitun Allah ya kewaye duk abubuwan da suke yi ya zama damirul ga'ibi ko kuma ta'amaluna ya zama damirul mukhatab ilman Allah madaukakin sarki ya kewaye a ilmance yana sanar da duk abubuwan da suke yi yana sanar da duk abubuwan da kuke yi fa yujazihim bihi kuma Allah zai musu sakamako da duk irin aikin su Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu za mu saurara anan insha Allah ta'ala kamar yadda na faɗi akwai wa'azi da zamu yi wa matan aure a Congo Center for Islamic Legal Studies ranar Lahadi karfe 10 na safe karatu anan kuma sai ranar Litinin insha Allah ta'ala fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik